الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 23 ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda kuma ya dace da 12 ga watan September shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kaset na 241 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi في هدي خير العباد ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكتسني للسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله لتافن زاد المعاد موسوعة لنتاريه منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم littafi ne na komai da ruwanka dangane da tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da al'adunsa da shiriyarsa da tafarkin da gudanar da rayuwarsa da mu'amalarsa Allah ya saka wa ibnu qayyim al-jawziya da alkhairi malamai suna jinjina mashi kwarai musamman saboda lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya inda ya je kasar makka don yin aikin haji nesa da iyalansa nesa da tafansa Allah ya saka mashi alkhairi dan jama'a masu bibiya ba su manta ba kafin mu tafi dogon hutu da muka yi sakamakon yanayi da aka samu kaina wannan annoba da ake cewa covid-19 muna tattaunawa ne akan wato fiqhun da ke cikin yakin Uhud wanda shine yaki na biyu daga cikin yaƙe-yaƙe na jihadi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaura su da da kafirai a mutanen Makka za mu tashi a inda malam yake cewa wa minha anna waqa'ata uhud kanat muqaddamatan wa irhasan bayna yaday maut rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama fathabbatahum wa wabbahum ala inqilabihim ala aqabihim amma ta rasulullah sallallahu alayhi wa sallama aw qutil imma ta rasulullah sallallahu alayhi wa sallama aw qutil بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به فكل نفس ذائقة الموت وما بئث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد لا هو ولا هم بل ليموت على الإسلام والتوحيد فإن الموت لا بد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما ترك الشيطان إن محمدا قد قتل فقال وما محمد إلا رسول الله قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر ما لن يتي ومنها daga cikin fiqhun da ke cikin wannan jarabawa wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya ma sahabbai da jagoransu shine annabi sallallahu alaihi wasallama a yakin uhudu anna waqa'ata uhudin cewa yakin uhudu kanat muqaddamatan ta kasance shimfiɗa ne wa irhasan da kuma nuni cikin nishadi baina yadai mawuti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ana nuna musu ne a kaikaice cewa su shirya fa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana zai mutu ya bar su da aka su shirya ma wannan babbar musiba ta rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasabbatahum da haka Allah ya tabbatar da su wa wabbahum kuma Allah ya zarge su ya yi musu ainihin wato zargi da da da da da, da horon su alan qilabihim ala aqabihim yayi zargin su yayi Allah wadare da abinda za su yi na juyawa baya in mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma an mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu au kutila ko kuma a ce an kashe shi بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه واجب دكي كنسو shine su tabbata akan addinin Allah subhanahu wa ta'ala wa tauhidihi da ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala wa ya mutu alaihi su ma su mutu akan addinin au yi ko kuma a kashe su akan addinin fa innahum domin su yadda abin yake inna ma ya abuduna rabba muhammadin ai suna bautawa ubangijin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallama wa huwa hayyun la ya mutu shi ko ubangiji raye yake baya mutuwa falau mata muhammadun aw qutila idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ko aka kashe shi la yanbaghi lahum an yasrifahum dhalika an dini bai dace wannan ya zama dalilin da zai sa su kau da kai su bar addinin su ba wa ma jaa bihi bai zan dalili akan su yi watsi da abin da addinin su ya kawo ba fa kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai sai ya ɗanɗana mutuwa wa ma bu'isa muhammadun sallallahu alaihi sallama li yukhallada dama can ba aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama da niyyar ya tabbata a duniya ba la huwa wa la shi din ba zai tabbata ba su ma haka sallallahu alaihi sallama bal liyamutu alal islami an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ne don su rayu su mutu akan musulunci wa tauhidi su mutu akan kadaita Allah fa innal mauta la budda min dan mutuwa abu ne wanda babu makawa mutuwa wani bangare ne na rayuwa dole sai an mutu yace fa innal mauta la budda minhu sawa'un mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aw baqiya daidai wa daidai shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu ko kuwa bai mutu ba a wannan wurin a uhudin nan to dai kowa sai ya mutu wali hadha wabbahum ala ruju'i man raja'a minhu da haka Allah subhanahu wa ta'ala yi Allah wadarai da aikin da suka yi wato waɗanda suka juya da baya daga cikinsu lokacin da lamma saraka shaitan yayin da shaitan ya kururuwa ya ce inna muhammadan qad qutil ai an kashe muhammadu sallallahu alaihi wasallam shaitan ya zo ya yada wannan jita-jita fa qala sai Allah ya ce da su wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutil in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allah ash-shakir Allah yace wa ma Muhammad shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba illa rasul face manzo ne na Allah kad khalat min qablihi rusul an samu wasu manzanni da suka zo suka shuɗe gabaninsa Ibn Abbas yana karanta nan wajen da kad khalat min qablihi rusulun ba tare da alif da lam ba duk ma'anar da yace afa in mata au qutila yanzu nan idan ya mutu mutuwa ta ɗabi'a au kutila ko kuma ya mutu ta hanyar an kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku inhizami ku karye ku juya ku ridda ku juya da baya wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurra Allah shay'a to wanda duk ya sake yayi ridda ya bar addinin musulunci to ba zai cutar da Allah akan komai ba wa sayajzillahu shakirina kuma da sannu Allah ubangiji subhanahu wataala zai wato saka ma waɗanda suke ashakiri masu gode mishi godiya a aikace wannan ayar ta sauka dan farko tukullati musu wancan tawbihi ta yi jakunnansu akan abin da suka yi sannan kuma ta zame ishara akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai mutu a ƙarshen al'amari kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito haka kuma a cikin littafin Dalailun Nubuwa da sauran tafai na musulunci a kissa shahararriya ta tarihin rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya biyo baya da Umar yace bai yadda ba duk wanda ma yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu to shi zai kashe shi daga baya sai na Bakar ya zo ya tabbata musu da cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu kuma yayi hudu ba ya ja wannan aya sai Umar yake cewa kamar ban taba jin ta ba sai yau kamar ban taba jin wannan aya ba sai yau a bakin ka ya Abubakar washe gari kuma sayyidina Umar ya sake dawowa ya zo ainihin wato ya tsaya a gaban mutane yake cewa ya jama'a jiya na faɗa muku magana magana nan da na faɗa ban karanta ta a littafin Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa inna ma huwa ra'ayun ra'aitu tunani na ne da nayi na faɗa muku ina so ku gane cewa na fahimci wannan tunanin na kuskure ne na zan yi shi kisa ce wannan wata take sananniya to aya tana nuni farko zuwa ga haka malamai suna cewa wannan aya tana nuni zuwa ga cewa annabawa la yabqauna fi umamihim annabawa ba za su wanzu a cikin al'ummomin su ba kuma tana nuni zuwa ga wujubu tamassuki bima ja'at bihi rusulu wajibi ne a yi riko da abin da annabawa suka zo da shi walau ba da mauti ko da bayan mutuwarsu domin gashi Allah yana yana yana jan kunnen mutane yana horon su akan cewa su riko da abin da annabawan suka kawo sannan yana nuni zuwa ga falalar sayyidina Abubakar babbar falalar shi da fahimtar shi ga addini da kuma falalar Umar shi ma wajen dawowa ga gaskiya da faɗan gaskiya da bayyana kuskurensa haka wato kuma yana nuni zuwa ga falalar muhajirai da ansar waɗanda suka tsaya tsayin daka bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su ridda ba suka yaki ahlul ridda wannan sune asalin ashakiri na din da Allah yake nufi wanda ashukuru yana kasancewa ne godiya a aikace godiya ce ta hanyar yin bautar Allah malam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'idi Allah ya gafarta mishi a cikin tafsirinsa yake cewa wannan aya tana nuni zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana irshadi ga bayinsa an ya kunu bi halatin la yuz'ijuhum an imanihim aw an ba'abi lawazimihi faqdu ra'isin walau abuma cewa wannan aya tana nuni zuwa ga Allah yana karantar da mutane cewa kar su sake imanin su ya girgiza ko wani abu da yake lazumin imani ya yi rauni sakamakon mutuwar wani shugaba walau abu makomin girman shi yake cewa wa ma za ka illa bilista idadi fi kulli amrin min umurdini kuma haka ba zai yiwu ba sai al'ummar musulmai sun shirya wa duk wani al'amari na addinin su da iddati unas ya zama suna da mutane da za su yin wannan abin da yawa min ahlil kafa'a komai da malanta da shugabanci da sarauta da aikin soja da aikin likita duk wata harka da musulmai suke bukatar masana da masu ilimi a kanta ya zama musulmai suna da su wadatattu yace fa in fuqida ahaduhum qama bihi ghayruhu ta yadda idan aka rasa wani wanda zai kaza to akwai wanda zai iya wa an yakuna umumul mu'minina qasduhum iqamata dinillah ya zama kuma musulmai gaba ɗaya abin da suke nufi a rayuwarsu shine tsaida addinin Allah ya ce ba wai mutaba'atu ra'isin duna ra'is ba ya ce suna bin shugaba wani ba ruwansu da wani ko suna bin jam'iyya wani ba ruwansu da wani yana daga cikin taɓewa musulmai su zama a cikin halin da suna jin tsoron yau in ba wani ya zani wannan taɗewa ce ga musulmai wajibi ne musulmai akan duk abin da suke zama sun shirya wannan rayuwa cewa suna da alternative akan komai idan yau wane ya faɗi ya mutu to ko wanda zai in wane bai da lafiya ko wanda zai in wane ya kai shekarar ritaya ko wanda zai in wane baya nan ya tafiya ko ya samu wata matsala komai ya zama musulmai suna da shi haka malam abdurrahman ibn nasir as-sa'idi yake faɗa a cikin tafsirin sa Allah ya saka mashi alkhair malam ya ci gaba da cewa washakiruna hum allazina arafu qadara ni'ma masu godiya dinnan da aka faɗa ne waɗanda suka san ƙadarin ni'ima suka san alƙadarin wannan ni'iman fasabatu alaiha hatta matu aw qutil suka tabbatar suka gane suka fahimci matsayin ni'imar da Allah ya musu ta imani sai suka tabbata akan wannan imanin hatta matu har zuwa suka mutu aw qutil ko kuma a kashe su wannan adabin akan awa in afa in mata au kutila na daga cikin abin da malamai suka yi magana akai dangane da bambancin mutuwa ta ɗabi'a da kuma kisa wanda kisan kai wanda a dalilin haka har mu'tazila suke ganin wannan aya tana nuni zuwa ga cewa mutuwa ta ɗabi'a daban da kisan kai har suke cewa inda mai kisa bai kashe wanda ya kashe ba to da ba zai mutu a lokacin ba to wannan tawili ne ba'idi da suke a an bambance ne wannan atsafin hakika haka ne al'atsafu yaqtadi al-mughayara atsafin da aka yana nuni zuwa ga bambanci amma bambancin ya shafi ahkamud duniya ne hukunce hukuncen duniya shine idan mutum ya mutu mutuwa ta dabi'a babu wanda za a kama a ce is responsible a ce za a kama shi da mas'uliya sai an hukunta shi amma idan mutum ya mutu hanyar kisan kai to akwai mutanen da za a yi za a yi za a yi hold responsible a kuma a musu hukunci gwargwadon abin da ya bayyana ga shari'a shin kisan ya zama na ganganci ne ko kisa ne na kuskure ko kama da ganganci wanda za a biya diya ko za a yi kisasi ko za a yi kafara da makamantansu shi sa aka bambance a cikin ahkam na duniya amma babu wani rai da zai mutu makan nasu an ta mutu illa da iznillahi babu ran da zai mutu sai da izinin Allah sai Allah ya yanka sai ce fazahara asarul itabi wa hukumu hadha khitabi wa hikamu hadha al-khitabi yawma ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu ta'asirin wannan kitab wannan zargin da Allah yayi da hikimar da ke cikin wato wannan magana wannan aya a ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wartadda manirtadda ala aqibai aka samu waɗanda suka yi ridda suka koma da baya wa sabata shakiruna ala dini su kuma masu gode wa Allah suka tabbata akan addinin Allah fa nasarahumullahu wa a'azzahum wa dhaffarahum bi a'da'i sai Allah subhanahu wataala ya taimake su ya ba su nasara ya ba su ɗaukaka ya ba su nasara akan abokan gabansu وجعل العاقبة لهم يسن يكرشن الأمر يقوم زوا غريس ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه sannan kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa ya sanya wa kowane rai wani lokaci ajali wanda wajibi sai wannan ran ya cika ajalin kafin ya mutu labudda ثم يلحق به سنة يرسك الله فيرد الناس كلهم آه فيرد, فيرد الناس كل كلهم حوض المنايا موردا واحدا da haka duk mutane sai su gangara zuwa tafkin mutuwa wanda a hanya ce guda da za su buga baki ɗayansu wa in tanawwa'at asbabu ko da kuwa sababban sun yawa kamar yadda mai waka yake cewa wa man lam yamut bisaifi mata bi ghairi wanda bai mutu da takobi ba to zai mutu da wannan takobi tafarra'at al-asbab wal maut wahid sabubban ne kala daban-daban amma mutuwa guda ɗaya ce wa yasudduna wa wayusdiruna an mawqifin qiyamati wa yasdaruna an mawqifil qiyamati masadira shakka bayan mutane sun mutu sun bi magangara guda ta mutuwa ranar alkiyama kuma sai a tsayi da su a matsaya daban-daban masadira shatta matsaya daban-daban fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu a wuta wasu a aljanna kawai da Allah yake cewa kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات ba wannan aya bace afwan wanda yake cewa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wani bangare safa aljanna wani bangare kuma safuta Allah ka tsare mu daga wuta thumma akhbara subhanahu أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون كان الله سبحانه وتعالى يبعد labarin cewa ai kashe annabawa ba sabon abu bane an samu wasu tarin mutane cikin annabawan Allah kutilu waɗanda aka kashe wa kutila ma'ahum atba'un lahum kathiruna kuma an kashe mabiyansu tare da su da yawa فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيلي sai waɗanda suka saura ba su rauni ba saboda abin da ya same su a tafarkin Allah ba su rauni ba wa ma da'ufu ba su rauni ba wa mastakanu ba su koma suka samu ri suka zauna ba wa ma wahanu ba su raunana ba anil katli daga inda katli sanda aka kashe din wa ma da'ufu ba su rauni ba wa lastakanu ba su koma suka zauna wuri ɗaya ba bal talaqaw shahadata bil quwwa sun karbi shahada da Allah ya ba su da karfin zuciyarsu wal azima da karfin niyyarsu wal iqdam da kuma yin gaba gaba falam yustashhadu mudbirina mustakinnina azilla ba a kashe su alhalin suna masu juya baya suna masu kame hannunsu suna cikin kaskanci ba bal tushidu a izzatan sun samu shahada ne cikin ɗaukaka kiraman cikin daraja muqbilina suna masu fuskantar mutuwa ghairan mudbirina ba masu juya baya ba wasahihu anna al-ayata tatanawalu al-fariqaini kilayhima yace a ƙashin gaskiya wannan aya fassara tana ɗaukan ɓangarori guda biyu din da waɗanda aka kashe din da kuma waɗanda suka saura suka ci gaba da addinin na Allah yana ishara zuwa ga faɗin Allah abin nan wa kan min nabiyin ko qatala ma'ahu ko qutila a wata riwaya ma'ahu ribbiyuna kasiru fama wahanu lima asabahum wa ma da'afu da'ufu wa mastakaru an an samu annabawa da yawa waɗanda katala yayi suka yi yaki a wata riwaya kuma wani take dauka wannan fassarar ukila aka kashe su ma'ahu tare da shi biyuna kasirun akwai mutane na Allah da yawa to waɗanda aka kashe an kashe su alhalin ba su ji rauni ba ba su gudu ba ba su juya baya ba sun fuskanci mutuwa ne aka kashe su waɗanda kuma suka saura Allah ya sa suka tsira Allah bai ɗauke su a matsayin shahidai a wannan karan ba su kuma sun tabbata akan addinin da waɗancan suka wuce akan shi shine ce ayar tana zama yabo ne ga ɓangarorin guda biyu da waɗanda suka yi shahada da waɗanda kuma Allah subhanahu ta'ala ya sa suka tsira da rayuwarsu a waɗannan ma'arika ثم أخبر سبحانه أما استنصرت به الأنبياء أممهم وأممهم على قومهم من min itirafihim wa tawbati sannan Allah subhanahu wataala kuma ya bada labarin abinda annabawa da al'ummomin suka nema na ainihin wato su samu nasara akan mutanensu ta hanyar mene mene itirafihim bi tawbatihim a cikin asalin nuska da aka samu ta rubutun hannu mene itirafihim bi zunubihim wanda kuma ya fi zama mustaki wato hanyar da annabawan da su da mutanensu muminai suka bi wajen samun nasara a gurin Allah Allah ya ba su nasara akan abokan gabansu kafirai shine ta hanyar furta zunubansu da kuma tuba zuwa ga Allah wastighfarihim suka roki Allah gafara wa su'alihim rabbihim suka roki Allah ya ba su nasara an yi sabbita a suka roƙi Allah ya tabbatar da ƙafafunsu wa an yansurahum ala a'da'ihim kuma suka roƙi Allah cewa ya ba su nasara akan abokan gabansu faqala sai Allah yake cewa wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafir fa atahumullahu فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الله يجي وما كان قولهم با wata magana da suka yi illa an ƙalu face suka ce rabbana gfir lana zunubana ya Allah ubangiji ka gafarta mana zunubanmu wa israfana fi amrina Allah ka gafarta mana wuce maka'i da rawa da muka yi al israf shine mujawazatul hadd wato sun san cewa sun yi zunubai waɗanda suke kamar yadda yake faɗa saboda su zunubai da israfi suna daga cikin min asbabil khizlan suna daga cikin abin da ke sa Allah ya tabar da mutane wa takhalli anhum Allah ya zama ba ruwan shi da mutane zunubi da wuce iyaka a wurin abubuwan da Allah ya ce ayi sannan kuma sun sani cewa neman gafara Allah da tuba su kuma min asbabil magfirati wal nasr sa daga cikin sababan da suke sa Allah ya gafarta wa mutane zunubansu ya ba su nasara idan mutum ya yi tirafi da zunubin shi kuma ya nemi tuba a wurin Allah Allah yana son haka yana daga cikin fa'idojin ayar cewa itirafi mutum ya confessing ya furta ya yadda ya yi zunubi na daga cikin abin da ke sa Allah ya ba shi nasara Allah ya kare shi sannan kuma wannan yana nuni zuwa ga aya tana nuni zuwa ga muhimmancin dogaro ga Allah ba dogaro akan aikinka ba wajen samun nasara bayan kayi iya naka to kuma sai ka fawwala al'amari ga Allah kaga sai suka ce wa Allah subhanahu wataala wa sabbit aqdamana Allah ka tsaye da kafafun mu wuri guda wansurna alal qaumil kafirin Allah ka ba mu nasara akan kafirai wato sun san cewa Allah ne zai ba su nasara ba aikin su na training da zuwa da makamai da sanin sirrorin intelligence na yaki da kuma tabbatuwa a fagen daga ba duk wannan asbab ne amma Allah shi yake tabbatar da su akan musabbabat din ko kuma ya hana haka fa atahumullahu thawabad dunya dan haka Allah sai ya ba su thawabad dunya ladan duniya wannan yana nuni zuwa ga ayyukan lahira idan mutum ya yi su don Allah yana iya samun wani nasibi na ladan su a duniya ladan da Allah ya ba su a nan duniya shine nasara da ganima da Allah ya ba su nasara da Allah ya ba su akan kafirai da kuma ganima da Allah ya ba su wa husna sawabil akhira kuma Allah ya ba su mafi kyan abin da yake bayarwa na rabon lahira aljanna kenan Allah ka sa mu ciki wallahu yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa yace lamma alimal qawmu anna al aduwa innama yudalu alaihim bi dhunubihim وأن الشيطان إنما يستذلهم ويهزمهم بها وأنها نوعان yayin da waɗannan mutane suka gane cewa abokan gaban nasu suna samun nasara a kansu ne sakamakon zunubansu kuma cewa shi shedan yana ƙoƙari ne ya zamar da su ya sa su zama sun samu taɗewa da rashin cin nasara wa annaha nau'ani kuma suka gane cewa zunuban iri biyu ne na farko taqsirun fi haqqin aw tajawuzun li haddin zunubai duka suna komawa ga abubuwa guda biyu taqsirun fi haqqin gazawa yin abin da ya kamata kai na gaskiya aw tajawuzun li haddin ko wuce makaɗi da rawa a gun abin da ya kamata kai wa annan nusrata manutatun bitta'a kuma nasara tana cakuɗa ne da biyayyar Allah قالوا سيسك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا الله كغافر تامنا ذنوبهم kuma ka gafarta mana wuce iyaka da muka yi cikin al'amarin thumma alimu anna rabbahum tabaraka wa ta'ala in lam yuthabbit aqdamahum wa yansurhum lam yaqdiru hum ala tathbiti aqdami anfusihim kuma suka san cewa Allah ubangiji idan bai taimake su ya tabbatar da digadigansu ba to ba za su yi wannan abun da kansu ba wa nasrihim ala ada'in ba za su iya taimakon kansu ci nasara akan abokan gaban su ba fa sa'aluhu ma ya'lamuna annahu bi yadihi dunahu zaka suka roke shi abin da suka san wannan abun yana wurin Allah ne ba su suke da shi ba yana hannun Allah ne shine nasara din da kuma tabbatar da digadigan wa annahu illam yuthabbit aqdamahum wa yansurhum kuma sun san cewa idan Allah bai tabbatar da digadigensu ya taimake su ya ba su nasara ba lam yasbutu wa lam yantasu ba za su iya tabbata ba ba za su samu nasara ba wa waffau al maqamaini haqqahuma da ka sai suka ba wa waɗannan abubuwan guda biyu haƙƙin da ya kamata su bayar maqamal muqtadi abinda ake nema su aikata shine wa huwa tauhidu wal iltija'u ilayhi subhanahu shine kadai ta Allah da kuma komawa zuwa ga Allah din wa maqama izalatil mani'i minan nusra da kuma maqami kawar da abin da zai hana su samun nasara akwai abin da zai hana samun nasara to su kau da shi bayan sun yi abin da ya kamata kuma abin da zai hana shi kuma su kau da shi ina ba ta mun gane wannan wa huwa dhunubu wal israf shine zunubai din nan zunubai su wanda su ne gazawa wal israfu da kuma wuce iyaka thumma hazzarahum subhanahu min ta'ati aduwwihim sannan Allah subhanahu wata'ala kuma ya tsoratar da su daga biyayya ga abokan gaban su wa akhbara annahum in ata'uhum khasiru dunya wal akhirah sannan Allah ya ba su labarin cewa idan suka yi wa abokan gaban su da'a to za su yi asarar duniya da lahira wa fi zalika ta'aridun bil munafiqin allazina ata'u al mushrikina lamman tasaru wa zafiru yawma uhud wannan akwai wato yin magana da habaici a kaikaice ga munafikai waɗanda suka yi makafirai biyayya mushrikai biyayya ranar Uhud saboda sun gashi mushrikan nan su samu nasara ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو خير الناصرين sannan Allah kuma ya ba da labarin cewa shine majibincin al'amarin muminai kuma shine mafi alkhairin mai taimako faman walahu fa huwa al-mansur wanda ya jibinci Allah wanda Allah ya jibince shi fa huwa al-mansur to shine abinda Allah zai taimaka mawa ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم sannan Allah subhanahu ta'ala ya ba su labarin cewa zai zai jefa tsoro zai jefa tsoro cikin zukatan abokan gaban su wanda wannan tsoron shi zai hana su kai musu farmaki wal iqdami yamla'uhum al-hujumi alaihim min al-hujumi alaihim wal iqdami ala harbihim kuma zai hana su su iya tunkaran yakan musulman wa annahu yu'ayyidu hizbahu bi jundin min ar-ru'bi kuma Allah ya gaya musu cewa yana taimakon sojojin shi mu'minai da wasu tarin sojoji na tsoro yantasiruna bihi ala a'da'ihim wanda hakan zai ba su dama su ci nasara akan abokan gaban su wadhalika ar-ru'bu bisababi ma fi qulubihim min ash-shirk billahi wannan tsoro zai shiga zukatan kafiran ne saboda shirka da suke wa Allah wa ala qadar shirki yakunu ar-ru'b bisa gwargwadon yawan shirkar su gwargwadon yawan tsoron da Allah zai kimsa musu a zuciya fal mushriku billahi ashaddu shay'in khawfan wa ru'ba mushriki zaka ga cewa ya fi kowa shiga cikin tsoro da tashin hankali wallazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bishirki lahumul amn wal huda yayin da kuma ɗayan bangaren waɗanda suka yi imani kuma kwata kwata ba su cakuɗa imanin su da shirka ba su kuma suke cikin aminci da shirya wal falah da tsira wa shirku lahul khawf wal dalal wal mushriku lahul khawf wal dalal wal shiqa yayin da shi ko mushriki yake da tsoro da bata da tabewa Allah ka tsare mu sai malam yace summa akhbarahum annahu sadaqahum wa'adahu sannan ya ba su labarin cewa ya gaskata musu alkawarin da ya musu fi nusratihim ala aduwwihim cewa zai taimake su akan abokan gaba su shine wato fadin Allah wa laqad nasarakumullahu wa'adahu iz tahussunahu iz tahussunahum bi iznihi Allah ya gaskata muku alkawarin da ya muku yayin da kuke ta giggirbe su da hannayenku وهو الصادق وهو الصادق الوعد الله yana da gaskiya alkawari wa annahum law istamarru fi ta'a kuma cewa inda za su ci gaba da Allah biyayya wa luzumi amrin rasuli da tabbatuwa karkashin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lastamarrat nusratuhum da Allah ya ci gaba da taimakon su walakin khalaqu an ta'a sai dai da abin ya faru shine sun kwabe rigar biyayya wa faraqu markazahum suka rabu da inda aka ce su tsaya fan khala'u an ismatu ta'a sai suka zama sun kwabe kansu daga wannan kariya da Allah zai ba su ta hanyar da'ad da aka ce su shi da Allah yake cewa hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna kuna cikin cin nasara akan su ba ku samu matsala ba har sai da kuka saba wa Allah kuka samu fashil kuka samu failure kuka saba wa Allah kuka yi musu sannan kuka kuka saba a cikin umarnin da aka ba ku bayan Allah ya fara gwada muku abin da kuke nema na cin nasara to a dai lokacin ne Allah ya ba kafirai nasara a kansu malam ya ci gaba da cewa fa faraqahum faraqatuhum nusa daga nan sai wannan taimako na Allah ya rabu da su fasarafahum an aduwihim uqubatan wa bala Allah ya bar su da abokan gaban su suka dandana musu uquba da bala'i wa ta'rifan lahum bi su'i awaqil ma'siya Allah ya haka dan ya zama uquba gare su kuma dan su gane laifin da suka yi su gane mummunan ƙarshe da saban Allah ke jawowa ba wasu ne aqibatu ba'a kuma su gane kyakkyawan ƙarshe da biyayyar Allah take jawowa thumma akhbara annahu afa anhu sannan Allah ya cika ba da labarin cewa ya yafe musu ba da zalika kulli bayan wannan gaba kidaya shine fadin Allah wa laqad afa ankum wallahu bu fadlin alal mu'minin wa annahu bu fadlin ala ibadihi almu'minina wa qila lil hasan an ce wa al hasan al basri kayfa ya'fu anhum wa qad sallata alaihim a'da'ahum hatta qutilu حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا منهم ونالوا منهم ما نالوا أكتش يا ذا الله يتشي يا مسأفوا ولقد أفا أنكم bayan kuma Allah ya ba kafirai dama a kansu sun kashe wanda suka kashe kuma sun ci mutuncin gawawwaki sannan sun samu abin da suka samu faqala siyasan yace laula afuhu anhum lasta'salahu da ba dan afuwar da Allah ya musu ba da sai an karar da su gabaki da sai an girbe su duka walakin bi afwihi anhum dafa anhum aduwahum afuwar ta sa Allah ya tare musu abokan gaban ba da an kanu mujmi'ina alasta isali bayan abokan gaban sun riga sun yi nufi sun tara hankalinsu akan za su musu kare dangi gaba daya sun so su kashe su ne gabaki daya amma wannan afuwar da Allah ya musu shi sa Allah bai bari a musu haka ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مسعدين sannan kuma Allah ya tuna musu yadda suka kasance a sa'ad da suke ƙoƙarin guduwa suna masu ƙoƙarin hawa kan dutse da Allah ya ce istus iduna wala talhuna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum ko haka ne war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin na'am Allah yake cewa istus iduna ku tuna sanda kuke kokarin hawa dutse ko suna karanta da tasiduna duka tabbatacce kira'a ne wala taluna ko wala taluna duka akwai shi kuna masu bakwa juyowa ku kalli mai ake ciki al'ahadin bakwa damuwa da wani baku damuwa da halin da wani ke ciki wala taluna kenan ko kuma wala taluna ala rasuli ba ku je kun nemi ku ga mai manzon Allah yake ciki ba ku ba ku dauki al'amarin manzon Allah da muhimmanci ba kowa ta kanshi kawai yake Allah ya ce wa rasulu ya duku annabi yana ta kiran ku yana ta kiran ku cewa ku zo nan fi ukhrakum a can karshen ku fa asabakum ghamman bi ghammin sai Allah ya dandana muku damuwa akan damuwa damoyi da yawa ai jadina fil harbi fil harbi malam yace istusiduna ثم ذكرهم ذكرهم بحال وقت الفرار مسلمين اي جادين في الحرب wato kun riga kun gama niyyar guduwa da karfin tsiya wa zahabi fil ardi za ku watse cikin kasa aw sa'idina fil jabal ko kuma kuna kokarin hawa dutse la yalwuna ala ahadin ba sa tunanin kowa ai la yarji'una ila ahad min bainihim wala ashabin wannan la yalwuna ala nabiyihim ya kamata ya zama ba la yalwuna ala ahadin min nabiyihim ba wannan ala daga ala sai nabiyihim ahadin min baya cikin asalin nuska ta rubuta hannu haka a cikin al'asudin sai zama wala yalwuna ala nabiyihim wala ashabihim ai wala yarji'una ila nabiyihim wala ashabihim sai Allah ya ce sai ma da ya ci gaba da cewa war rasulu yad'uhum fi ukhrahum Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran su fi ukhrahum yana ce da su ilayya ibadallah ku zo nan gani nan ana rasulullah ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka ruwaito a riwayan da al-Imam at-Tabari ya fitar a cikin tafsirinsa da Ibnu Abi Hatim a cikin nashi tafsirin daga sahabi Abdullahi dan Abbas ya aka ruwaito ya bada wannan labarin cewa annabi ya ce musu ku zo nan gani nan ku zo nan gani nan ina sun riga sun rude fa asabahum bi hadha al-harb wal firari ghamman ba'da ghammin sai Allah ya dandana musu bakin ciki bayan bakin ciki abinda ake nufi al-gham shine grief bakin ciki wanda ya sa mutum ya zuciya shi tana tana kaman za ta fashi ko za ta motsi ko za ta yi failing shine gham karshen bakin ciki kenan kai daga jin kalmar ma ka san bata da wani daɗi a ma'ana ta to ghamman bi ghammin ba wai yana nufin ƙwaya biyu ba yana nufin murakkab ne bakin ciki wani kan wani ka koda wasu aka ce wani kan wani ba ana nufin ƙwaya biyu bane kawai in aka ce gawawaki ne wani kan wani ko kaza ne wani kan wani don an faɗa haka ba a nufin ƙwaya biyu ne ko to haka anan ma ghamman bi ghammin bai nufin bakin ciki guda biyu bakin cikoki ne da yawa Allah sa wasa ta wata ta fito ko gashi nan gammal hazima Allah ya ɗanɗana musu baƙin cikin wato cin nasara da aka yi akan su alhazima rashin cin nasara wal kasra da karya su da aka yi da taɗe wasu wa gamma sarakati shaitan da bakin cikin ihun da shaitan yayi yayi shela fihim tsakankanin su bi anna muhammadan qad qutila yace wai an kashe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wasu kuma suka ce wanda suka taba akan cewa ghamman bi ghammin Allah ya tsantana musu bakin ciki sakamakon abin da suka yi mummuna sai zama ghamman jaza'a ghammin kuma gane a bisa ka'idan cewa aljaza'u min jinsil amal kenan haka al-ghammul awwal shine al-qatl an kashe su wal jurh an ji musu rauni wasani na biyu an gare na biyu abin da ya same su shine al-irja wannan ƙarya da aka yada a cikin su cewa an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to waɗannan su ne bakin cikin da Allah ya jarabce su da su sakamakon abin da suka yi na abin takaici na guduwar da suka yi da kuma ganima da suka samu ba ta kai ko ina ba sun fara kwasan ganima aka fara kashe su da kuma karke yakin labari ya tabbata akan cewa su ne suka yi filin a yakin an ci nasara akan su kaga duk wannan abu bakin ciki ne ba na gangani ba sai yake cewa wakila wasu malamai sun ce jazahum ghamman bima ghamamatu bima gamam jazakum ghamman bima gamamtum rasulahu bi fira bi fararikum an Allah ya muku sakamako na ku ji bakin ciki sakamakon bakin cikin da kuka kimsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi firarikum an saboda kun gudu kun bashi to shine masu cewa ghamman bi ghammin Allah ya danna musu bakin ciki sakamakon bakin cikin da su suka danna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wastaslamu wastaslam wa aslamtumuhu ila aduhi kuka mika shi kuka bar shi kuka tafi kuka bar shi da abokan gaba shine Allah ya ce fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum dan kada ku yi bakin ciki akan abinda ma ma fatakum abin da ya kubuce muku na ganima da za ku karga kuka samu da nasarar da kuka ganta ga kugata wala ma asabakum da kuma abin da ya same ku na kisa da da kisa da rauni kada wannan ya dame ku saboda an yi muku abu da yafi wannan shi da aka ce an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ga wannan ashe ba komai bane wallahu khabirun bima ta'malu ko Allah shi ne masani mai ba da labarin abin da kuke aikatawa to sai ya ce falghammul ladhi hasala lakum bakin cikin da kuka shiga wannan sorrow da grief da kuka shiga da sadness da kuka shiga ya faru ne jaza'an alal ghammi allazi awqatumuhu bi nabi sakamakon wato bakin cikin da kuka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki wannan ita ce fasarar al-Imam Az-Zajjaj wannan malamin nahawun nan a cikin tafin shi ma'anil Qur'an ya kaka zuwa ga wannan fasara wal qawl al-awwal azharu amma waccan magana ta farko cewa bakin cikin suna da yawa wani kan wani ne shine magana mafi bayyana li wujuhin saboda fuskoki masu zuwa ahaduha fuska ta farko anna qawluhu fadin Allah subhanahu wata'ala da yace li kai la ta'asaw ala ma fatakum wala ma asabakum dan kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku da wanda ya same ku tanbihun ala hikmatin ala hikmati hadha al-ghammi ba'da al-ghammi akwai faɗakarwa a nan akan wato hikimar da ke cikin baƙin cikin nan wani bayan wani wa huwa an yunsiyahum alhuzna ala ma fatahum min adh-dhahr Allah yana so ya mantar da su daga baƙin cikin da ya same su na daga abin da ya kubuce musu na cin nasara wa ala ma asabahum min alhazimati wal jirahi kuma Allah yana so ya mantar da su abin da ya same su na hazima na rashin cin nasara da kuma raunuka da aka ji musu fana su bi zalika sababi sakamakon wannan dalilin suka manta wa hadha inna ma yahsul bil ghamm alladhi yuqibuhu ghamm akhar irin wannan yana faruwa ne da bakin ciki wanda in wani bakin ciki yazo wanda yafi wancan na farko to sai manta da kai na farko idan kana cikin wani bakin ciki in Allah ya sake jarabta ka da wani wanda yake ashaddu ghamman to sai ka manta sai ka ga wancan ba komai bane suna cikin bakin cikin hazima bakin cikin jin rauni da kwace musu ganimar da suka samu sai kuma aka zo aka yada cewa an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai waɗancan suka waye gari ba ma wata damuwa ba ce yanzu malam yace asali abu na biyu annahu mutabiqun lil waqi' wannan fassara ta farko da aka ce ita ce fassara mafi inganci to ta dace da abin da ya fara aikace fa innahu hasara lahum ghammun ghammu fawatil ganima domin sun samu bakin ciki a tare da su na kubucewar ganiman nan sun ma'aqabahu ghammul hazima sannan sai kuma bakin cikin samun nasara da aka yi akan su ya biyo baya sun ghammul jirahi sai kuma bakin cikin raunukan da aka musu Allah ce asabatu mun ta same su sun gammul qatl sannan kuma bakin cikin kisa sun ghammu sama'ihim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad qutila sannan bakin cikin da suka shiga da suka ji labarin cewa wai an kashe annabi sallallahu alaihi wasallama thumma ghammu zuhuri a'daihim alal jabal fawqahum da kuma bakin cikin da suka samu sakamakon bayyana abokan gaban su nan akan duwatsun nan walaysa almuradu ghammaini ithnaini khassa ba wai ana nufin bakin ciki ne kwaya biyu kadai ba bal ghamman mutatabi'an li tamami al-ibtila'i wal imtihani bakin ciki ne wani na bin bayan wani wanda wannan bakin ciki da damuwa ba su gushe ba suna bin bayan junansu har sai da Allah ya cika jarabawar da yake musu as-salis fuska ta uku ta wannan fasara anna qawluhu bi ghammin min tamami thawabi la annahu sababu as-thawabi wannan ma babu kalmar jaza'u babu ita a asalin nuska la annahu sababu as-thawabi cewa da bi ghammin ya adafi da ba'un min tamami thawabi yana nuni zuwa ga cika musu ladansu la annahu sababu sawabi ba wai shine sababin ladan wal ma'ana asabakum ghamman muttasilan bi ghammin jaza'an ala ma waqa'a minhum min al-hurubi wa islamihim nabiyahum sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhum sai Allah ya samar musu da bakin ciki wanda yake bibiye da juna sakamakon abin da ya faru gare su na guduwa da mika annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi su bar kafirai a kusa da su wata raka istijabatuhum lahu wa tarku istijabatihim lahu wa huwa yad'uhum da kuma kin amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi sanda yake kiran su wa mukhalafatihim lahu fi luzumi markazi da kuma suka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sa'ad da yace ku tsaya anan kar ku bar nan wajen wa tanazu'ihim fil amri da jaye da suka yi akan al'amari wa fashlihim da rugujewarsu wa kullu wahidin min hadhihi al-umuri yujibu ghamman yakhussu kowane ɗaya daga cikin waɗannan abin ya isa dalili da zai ja su shiga bakin ciki fatara da fat alaihim al-umum kama tara da fat minhum asbabuha da aka sai aka samu bakin ciki yana bin su wani bayan wani kamar da suka aikata dalilai wani na bin bayan wani da suka ja musu bakin cikin walaula an tadarakahum bi afwi da ba dan Allah ya riske su da rahamarsa da gafararsa ba la kana amran akhara da wani labari za a yi daban wa min lutufihi bihim na daga cikin tausayin da Allah ya musu wa ra'afatihi da kuma tausasawa Allah wa rahmatihi da rahama Allah anna hadhihi al-umur allati sadarat minhum kanat min mujibati tibai waɗannan abubuwan da suka faru gare su sun kasance abubuwa ne da suka faru sakamakon ɗabi'ar ɗan adam ba abu ne da suka yi ganganci suka yi ba wa hiya min baqayan nufusil lati tamna'u min an-nusrati al-mustaqirra wannan na daga cikin abin da yake saura a cikin zukata wanda yake hana zukata su taimaki masu su al-mustaqirra taimako wanda yake tabbatacce faqayyada lahum bi lutfihi asbaban akhrajaha min al-quwwa ila al-fi'l sai Allah subhanahu ta'ala ya ainihin wato samar da wasu sababba wanda suka kautar da zukatan nasu daga karfin zuciya zuwa aikata wannan abu fatarattaba alaiha asaru hal makruha sai aka samu faruwar waɗannan asar din wannan abin da biyu baya abin kyama sai ya faru فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفئها بأضدادها أمر متعين suka san cewa daga nan lalle tuba da neman wato a ihtiraz min amsaliya su katangu daga ire-iren waɗannan ayyuka ko waɗannan irin zuciyoyi nasu wa dasiya bi adbabiha tun kuɗa waɗannan matsalolin da abin da yake kishiyar su amrun muta'ayyan suka gane cewa lalle abu ne na dole la yatimmu lahum al-falahu wan nusratu da'imatu mustaqirra illa bi ba za su samu tsira da taimako wanda yake madawwami daga Allah ba sai sun tuba sun rabu da waɗannan matsalolin fakanu ashadda hadaran ba'daha da ka sai zama daga wannan sun zama suna da tsananin taka tsantsan ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها كما سكا كما سنفو قوة سنة سببا دا قوفو فندا وانشان شر يبيا كي غريسو دا كسكا بجيش وربما صحت الأجسام بالعلم إيش داما أنا سامن جكنا سيلافيا ساكا مكون وتإلا wannan wani karin magana ne ya ɗauko rago wani baiti ne na almutanabbi abu tayyib al-mutanabbi ne yake cewa la'alla atbaka mahmudun awaqibu wa rubbama sahhat al-ajsam bil ilali yace la'alla atbaka tayyu yana faɗa ma wanda yake yaba mishi awaka yace watakila aibata ne da kake yi ko zargina da kake yi mahmudun awaqibu ya zama karshen shi abu ne mai amfani wa rubbama sahhatul ajsamu bil ilmi domin so da dama wani ciwon shi ke ta sanadiyar jikin mutum kuma ya zama ya gyaru a sanadiyar wani ciwo da zaka yi shi ne zaka gyaru kamar yadda a sanadiyar wani laifi da zaka yi ko wani zunubi da wani yayi sai ya tuba ga Allah tubar da har shedan ya nadama da ma bai tashi wannan laifin ba a sanadiyar wani tsautsayi da zaka shiga ko wani rikici ko wata matsala ko wani ibtila'i sai kaga Allah ya daga darajarka wanda inda an zazzara lafiya ba za ka kai wannan daka sai ya istishari da wannan waka asalin wakar kamar da muka fara tana cikin diwan na Abu Tayyib Al-Mutanabbi wannan babban mawakin nan kamar yadda kuma Abu Muzaffar Al-Kinani ya ambaci wannan baiti a cikin littafin sa mai suna Badi'u Shi'r Badi'u Shi'r da Al-Qadi أبو الحسن الجرجاني بلتاف الواسطة بين المتنبي وخصومه وللتافي دي ويكون ربا قدما كان المتنبي da masu hamayya da shi waɗanda suke cin mutuncin waƙarsa suna cewa bai iya ba almuhimmu da ya kawo mana wannan dan ya nuna cewa waɗannan bala'o'in da suka faru da sahabbai to karke sun zama musu alheri sun zama sanadiyar ya zama Allah ya gafarta musu sun ƙara imani sun samu experience ba su sake maimaita irin wannan kuskuren ba sannan zukatansu sun shirya ma karban abin da zai zo a gaba na rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma innahu tadarakahum subhanahu bi rahmati sannan sai Allah kuma ya riske su da rahamarsa wa khaffafa anhum dhalikal ghamma ya sauƙaƙa musu wannan bakin ciki bin nu'as ya saukan musu da gengedi allazi anzalahu alaihim amanan minhu wa rahma shine Allah yake cewa thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amana amanatan nu'as ko yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliya sai Allah yake cewa thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amana nu'asan sallah Allah ya sauka muku bayan wannan bakin ciki sauka muku da aminci ta hanyar gengedi yaksha qa'ifatan minkum gengedin nan ya auka wasu daga cikin ku wa qa'ifatun wasu kuma kad ahammatum anfusuhum rayuwarsu ta fi musu muhimmanci sun gudu su ne munafikai kenan yadhunnuna billahi ghairar haƙƙi suna yi wa Allah mugun zato zannar jahiliya irin na maguzanci zai magana a kansu a gaba to Allah ya sauƙaƙa musu wannan wa wa gayyabahu anhum bin nu'as ya batan musu da wannan bakin cikin ta hanyar gengedi allazi anzalahu alaihim amanan minhu wa rahma wanda Allah ya saka musu da gengedin nan a matsayin aminci daga gare shi da kuma rahama wan nu'asu fil harbi alamatun nusrati wal amn domin shi gengedi a yaƙi alama ce ta cin nasara da kuma cikin aminci kama anzalahu alaihim yawma badr mai da Allah ya sauka musu da gengedi a ranar badar da yake cewa idi ga shi kuma nu'asu amana wannan ma shine mun ji a baya sai musulmi kawai yana kan dokin shi ga kawai yana gengedi kuma ya bude ido ko sai ga kafirin na an fulla kan shi malaiku sun fulle mai kan shi dan mun gengedi wani bacci ne mai daɗi da yake nuna natsuwa da samun aminci mutum in baya cikin aminci bai yi shi wa akhbara anna man lam yusibhu dhalika nu'as kuma Allah ya bada labarin cewa duk wanda wannan gengedi bai riske shi ba fa huwa mimman ahammathu nafsuhu la dinu to mutum ne wanda ya fi damuwa da kanshi ba addininsa ba wala niyyatuhu wala nabiyuhu bai damu da annabinsa ba wala ashabu bai damu da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa annahum yadhunnuna billahi ghayra alhaqi zannar jahiliya kuma cewa suna wa Allah zato ne irin na maguzanci mara gaskiya ba mai kyau ba wa kad fussira hadha dhannu allazi la yaliqu billahi wannan zaton da suka wa Allah wanda aka ce bai dace da Allah ba an fassara shi bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu shine sun zata wai Allah ba zai taimaki annabinsa ba wa anna amrahu sayadmahillu suka ce yau al'amarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai lalace zai samu matsala gaba daya wa annahu yuslimuhu lil qatl cewa Allah zai sallama shi ga kafirai su kashe shi shine zannan jahiliya din gairar haƙƙi zannan jahiliya yace wa qad fussira bi dhannihim anna ma asabahum lam yakun bi qada'ihi wa qadri kuma an fassara shi da cewa shine zaton da suka yi abin da ya same su ba Allah ne ya hukunta ba ba Allah ne ya tsara ba wala hikmata lahu fihi kuma ba Allah bai da wata hikima da yasa ya musu haka wa fusira bi inkari hikima fa fusira bi inkari hikima wa inkari qadri kaga an fasara shi da inkarin samuwar hikima a cikin abin da Allah yayi Allah baya yin abin da bai da hikima wa inkari qadri da kuma inkarin da suke cewa Allah ba shi ya sa musu wannan ba wa inkari ma yutimmu amra amra rasulihi wa inkari an yutimma amra rasulihi da kuma inkarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam al'amarin shi Allah ba zai cika mishi ba wa yudhiruhu ala din kulli suka inkarin cewa Allah ba zai daga addinin sa akan sauran addinai ba wa hadha huwa dhannu sawi allazi dhannahu almunafiquna wal mushrikuna bihi subhanahu wa ta'ala fi suratul fatih yayi su kala wannan shine mummunan zaton da munafikai da mushrikai suka wa Allah kamar da Allah ya ambata a suratul fatih da yake cewa wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati dhannina billahi dhanna sawi alaihim da'iratu saw wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannama wa sa'at masira Allah yace wa yu'adhibal munafiqina kuma Allah zai azabtar da munafikai wal munafiqati da munafikai mata wal mushriki da mushrikai maza wal mushrikati da mushrikai mata adhannina billahi zanna sawi wanda suke wa Allah mummunan zato alaihim da'iratu sawi gare su mummunan juyin juya hali zai koma domin al-sau shine al-inqilab min an-ni'ma ila an-nikma juyin juya hali daga kyakkyawan abu zuwa azaba Allah ka tsare mu abu amr da ibn kasir suna karanta wannan sauyi din da damma sai su ce azzanina billahi zanna su'i alaihim da'iratu su'i haka suke karanta shi anan kuma haka a wancan da ke cikin a arab ko faɗin allah cikin tauba kai cikin tauba da allah yake cewa wa min al-arabi man yattakhidhu ma ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum dawair alaihim da'iratu sawi to nan ma yana suna karanta shi da Abu Amr ibn al-Ala da ibn Kathir suna karanta shi alaihim da'iratu su'i wanda duka ma'anar shi ɗaya ne alaihim da'iratu sawi na wancan na cikin suratu tauba eh insha Allah sai yake cewa wa ghadiballahu alaihim kuma Allah yayi fushi da su wala anahum Allah ya tsine musu albarka wa adalahum jahannama wa sa'at masira kuma Allah ya tanadan musu wutar jahannama wanda wannan wuta ta jahannama ta munana a ce ita ce makomar bawa Allah ka tsare mu daga jahannama za mu saurara anan saboda kudin lokacin Allah ya kai darasi na gaba sai mu tashi inda yake bayani da yake cewa inna ma kana hadha dhanna sawi wa dhanna jahiliya al-mansub ila ahli al-jahl سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته